اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمدائه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ دريدنا بهذا المحضر ولدعت فيه بنظرة تأتينا بزفر alhamdulillah yau muna 27 ga watan ramadan hijira ta 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu miladiya ta 2023 a yau zami darasin zama na 28 in allah ya so za mu tashi akan darasi na goma sha biyu a cikin littafin maulan mushar islam musalat alam alhaji bayan yasir allah ta anu fi riyadu tafsir na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله shine wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi la yajma annakum wallahi lalle sai ya tara ku ila yawmin qiyamati zuwa tashin kiyama zuwa ranar tashin kiyama la raiba fi babu kokonto a cikin shi Allahu wannan sunan alamun alal jalalati alami ne akan jalala mana da ka ji shi ba wanda ake ni da shi sai mai girma da buwaya Allah tabaraka ta'ala la ilaha illahu Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wallahi la yajma annakum da rantsuwa da Allah sai ya tara ku min quburikum daga kabarburan ku ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin kiyama la riba fihi babu kokonto a cikin wannan la shakka fihi babu babu shakku a ciki aksama tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yajma ana yawmil qiyamati Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa cewa shi ba makawa sai ya tara mu ranar tashin kiyama yufarriquna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sannan ya rarraba mu wa an su jama'a su tahi zuwa aljanna Allah sa muna ciki wa fariqun fis sa'iri kuma wa an su jama'a su tahi zuwa wuta wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqu ranar da ranar da a lokaci zai na tashin kiyama yawma idhin yatafarraqu a wannan ranan za a rarraba su wa fariqun fi wa fariqun fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir wa'ansu kuma jama'a su ba ma aljannan kawai za su ba fi maka adi sirkin za su tabbata a mazamna ta gaskiya inda maliki muktadir a wurin Allah mamallakin komi da kowa al-muktadiru mai iko Allah tabaraka taala aksara min zikrihi li yad'u al-abda ila kasarati zikri Allah tabaraka taala Allah wannan suna na Allahu Allah tabaraka taala ya yawaita ambatansa a cikin Qur'ani liyad'u al-'abda dan ya kira bawa zuwa ila kasance zikirihi tabaraka ta'ala zuwa yawan ambatan Allah tabaraka ta'ala wannan ko daga ne ne ko daga ne zai now uh, أكثر من ذكر يدعو العبد إلى كثرة ذكر الله تبارك وتعالى ولا بد من ذكر الله با مكوا من ذكر الله daga ambatan Allah fara da min zikirin Allah bin lisani awwalan ba makawa daga ambatan Allah da harshe dai da farko summa zikiru bil qalbi sannan ambatan Allah bil qalbi da zuciya summa zikiru bil ruhi sannan ambatan Allah da ruhi fa inda zalika yastagriqu wujudahu wujuduhu wujuda ma siwahu a yayin nan ne samo shi Allah tabaraka wa ta'ala za ta durmiyar da samuwa abin da ke koma bayan shi ba fayafna fayafna al-abdu sai bawaye fana'i ya kare fayafna al-wujudu samuwa ma ta kare wa ya hasulu tauhid al-haqiqi lokacin nan sai tauhidi na hakika ya tabbata wal hayatu al-abadiyya da kuma rayuwa ta har abada la yajma annakum ila yawm al-qiyamati lalle ne sai ya tara ku zuwa ran tashin kiyama al-qiyamatu ala thalathati maratib ita kiyaman nan tashin kiyama ta kasu wato afsa martabobi ne guda uku sugura wa wusla wa kubra akwai karamar tashin kiyama akwai tsakatsaki akwai babba fasugura karamar tashin kiyama mautul insani ita ce mutuwan mutum man mata fakar kamat kiyamatu duk wanda ya mutu to shi tashin kiyama shi ya tazo wal wusta wanda take tsakatsakiya mautu jami'il khalaiqi ita ce mutuwar baki ɗayan halittu bin nafkatul ula da busa ta farko wal kubra babba kuma ba'sul khalaiqi wa hashruha ila yawmil qiyamati bin nafkatul saniya shine taso da baki ɗayan halittu da tattara su da taro su a da taro su zuwa ran tashin kiyama da busa ta biyu aksama annahu la budda an yajma al khalaika Allah tabaraka wataala yayi rantsuwa ba makawa sai ya taro ta halittu wa huwa idza jama'ahum la budda an yufarriqahum sannan shi Allah tabaraka wataala in ya taro su ba makawa kuma sai ya rarraba su a fariqun fil jannati wa'ansu jama'a su tafi zuwa aljanna wa fariqun fi sa'i wa'ansu jama'a su tafi guda wa fariqun fi maqadisil inda baliki muqtadir wa'ansu jama'a su tafi wurin mazamana ta gaskiya wurin Allah mamallakin komi kuma mai iko wa man asdaqu min Allah ya bisa wane ne yafi Allah gaskiyan magana kaulan ita ce magana fada haza khabarun ja'ana min Allah tabaraka ta'ala wannan labari ne zo mana daga Allah tabaraka ta'ala wala ahada asdaqu min wadisa kuma babu mutum ɗaya da ya Allah gaskiyan magana kenan abin nan tabbas ne abin da Allah ya faɗi za a yi za a yi shi tabbas kullu muhaddisin yatadarraku shaku ila hadisi duk wani mai zance ko kwanto yana samun shiga zuwa zancen nashi hal hakun am kadhiba shin wai gaskiya ne ko ku ƙarya إلا هو تبارك وتعالى سيشي الله تبارك وتعالى فحديثه لا يتطرق إليه شك شي زنت الله تبارك وتعالى ونكو كنتو بايا بجرو مشي بل هو حق برد شي غسكياني فلذلك سبب أن ذكر أنه أصدق القائل أنه أصدق القائلين يا الله تبارك وتعالى أن بتاشي شيني ما في غسكيان بما سو مغنا ولذا سبب أن ورد في الحديث يزوى أتشكين حديثي يقول الله تبارك وتعالى Allah tabaraka ta'ala yana cewa kazabani ibnu adam wama yanbaghi lahu an yukazibani dan adam ya ƙaryata ni bai ko kamata ba dan adam ya ƙaryata ni wa shatamani wama yanbaghi lahu an yashtumani ya zage ni bai kamata a ce ba ya zage ni fa amma takzibu iyaya Allah tabaraka ta'ala ce amma ƙarya ƙaryata wanda ya muni fa qawluhu lan yu'idani ba'da al-mauti shine fadar shi da yace eh Allah ba zai sake maido da ni ba bayan mutuwa wa ana wa ana ibtada'tuhu wa li'adatu ahwan min ibtida Allah tabaraka wa ta'ala ce ni ko ni ne na fare shi ita ko maidawa ita ce mafi sauki daga fara wa amma shatamuhu li amma zagin da ya muni fa qawluhu takhadha Allah walada shine fadar shi da yace Allah ya rike ya rike da wa ana al-wahid al-ahad as-samad lam adid wa lam ulad wa lam yakul liya kufuwan ahad Allah tabaraka wataala ce ni ni ne makadaici ni ne makadaici al-ahad wanda yake da makadaici al-wahid al-ahad wanda yake shi kadai makadaici as-samadu abin nuha da bukata lam lam alid Allah ce ni ban aifa ba wa lam ular kuma ba ni ba wa lam yakul li kufuwan ahad babu wani mutum daya da yake tsara gare ni na'am fa ma da kufil munafiqina fi'atun فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون, أتريدون أن أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا fama lakum fil munafiqina fi'atayn menene ya same ku kuka koma jama'a guda biyu dangance da munafikai lamma raja annasu min uhud yayin da mutane suka dawo daga yakin uhud wa hamu bil luhuki bil kuffari suka himmantu da saduwa da gamuwa da kafirai wanda aka bari ma'ana wanda suka suka saɓi rikin nan da za a tawa da su suka fasa suka komai su ɗari uku nan shi munafukan nan istalafan nasu fi sai mutane suka sassaba a cikin su cikin lamarin su fa qala fariqun naqtuluhum wa su daga cikin mutane suka ce kawai mu kashe su wa qala fariqun wa su wa jama'a ko suka ce la a a fa minhum man qala fa minhum man qala kufarun wa minhum man qala laysu bi kufarin cikin musulmai akwai wanda suka ce a kawai kafirai ne wanda suka ce a ba kafirai bane fa malakum Allah tabaraka ta'ala ce ma sha'anukum sirtum fil munafiqina fi'atayn menene lamarin ku me me sanya ne kuka zamo dangance da lamarin munafikai jama'a guda biyu firkatain jama'a guda biyu wallahu arkasahum bima kasabu alhali ko Allah ya riga ya maida su ne ta dalilin abin da suka yi tsorori abin da suka aikata miyar kufuri na daga kafirci wani ma'asi da sabon Allah inna Allah tabaraka ta'ala qaddara alaihim an yarji'u miyar jihadi Allah tabaraka ta'ala ya kaddarta cewa za su komawa daga jihadi wa yanhaqu bil kafirina su hadu tare da kafirai bi sababi kasbi kasbil kufri saboda dalilin abin da suka aikata na kafirci wal isyani da sabon Allah a turiduna an tahdu man dallallah shin kuna nihin ku shiryar da wanda adallahu Allah wanda Allah ya shirya ya batar da shi hukin yanka cikin tafsirin ya da shi man adallallah wanda Allah ya shirya ya batar da shi turiduna anta adu man adallallah shin kuna so ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne ai ta'uddu min jumlatil mutadina ana ne kuna so ku lissafa su cikin tarin wanda suke ma abuta shari'a cikin tarin shari'u wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila shi wa duk wanda Allah ya batar da shi har abada ba za ka sama mai wani tafarki ba tsariƙar ilal guda wani har ta hanya zuwa shirya ba wato lau takfuru waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نعم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا لو تكفرون كما كفروا sun kaunaci cewa kuma da kun kafirta kamar yadda suka kafirta kun kafaru wa tamannau kufrakum su sun kafirta kuma sun yi gurin kuma a ce kun kafirta fatakununa sai ku kasance antumuhum ku da su sawa'an daidai fil kufri a cikin kafirci fala tattakhizu minhum awliya to kar ku roke kar kar ku roki masoya daga cikin su to tawalunahum ku kasance kuna jibinta lamarin su wa in azarul imana ko da ko sun bayyana muku imani sun ce su mu'mini ne hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun hijira a cikin sha'anin Allah hijratun hijratan sahihatan hijira wadda take ingantacciya to haƙiƙ imanin wadda take tabbatar da imaninsu kanata hijratu sharafan fil imani ita hijira ta kasance sharadi ne a cikin imani fi bidayatul islami a cikin farkon musulunci kamar ta al imana duk wanda ya da'awar imani walam yuhajir bi hijira ba da hijrata rasul sallallahu alaihi wasallam bayan hijiran manzo Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi fa huwa kazibu to shi makareci ne hatta nusika sai da aka shahe wannan hijiran bi fatihi makkata da fatu da fatu makka bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fatih da fadan manzo Allah ya da mutunta Allah tabbata gare shi da yake cewa babu hijira bayan kuma fatu makka al-munafiquna istalafa al-muslimun fihim su munafikai musulmi sun sun saba a cikin su wa ba'dhum qalu innahum kufarun sashen musulmi suka ce a kawai kafirai ne wa ba'dhum yaquluna innahum muslimun sashen kuma musulmi yana cewa a'a musulmi ne wallahu arkasan bi ma kasabu Allah ya riga ya maida su baya ya maida su cikin kafircin ta dalilin abin da suka aikata inna Allah tabaraka ta'ala huwa allazi raddahum ila al-kufri Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya maida su zuwa kafirci fa kana al-amalu haqiqatan min Allah tabaraka ta'ala aikin sai kasance a haqiqani daga Allah ne tabaraka ta'ala izu wal khaliqu lil abdi wal af'ali domin Allah shine mahalicci ga bawa kuma ga ayyukan bawa wa majaza min al-abdi amma a majazi aikin daga bawa ne min huna iftarqatil firqatan daga nan ne jama'an nan firqan nan guda biyu suka rarraba al-jabariyya wal qadariyya da jama'a wanda ake ce musu jabariyawa da qadariyawa a cikin aqida kenan daga nan aka samu wa'annan ma'abuta wannan aqidodin guda biyu al-jabariyya su masu aqidar jabariyya ya kuluna suna cewa la fi'ila lil abdi aslan asali ma kawai bawa bai da wani aiki fa kullul af'ali af'al Allah tabaraka ta'ala dukan ayyuka ayyukan Allah ne tabaraka ta'ala fa idan laysa 'ala al-'abdi dhanbun kenan babu wani zunubi akan bawa wala shay'a kun babu wani abu akan shi li'annahu la amala lahu saboda babu aiki a gare shi duk ko me yayi ko me yayi ko Allah yayi wa dallu sai suka bata li'annahu asqatu takalifa saboda sun san yadda takalifai duwan su do nauyi da Allah ya dora ma bayi sun sauke su kenan to shine ne suka bata kuma wal qadariya su ku qadariya qalu innal abda khaliqu af'ali suka ce bawa shine mahalicin ayyukan shi al abdu qadirun ala an yakhluqa af'alahu suka ce shi bawa shine ke da iko ya halitta ayyukan shi fala madkhala lillahi tabaraka ta'ala fi af'al al abdi babu wata mashiga ga Allah tabaraka ta'ala a cikin ayyukan bawa fa kafaru su ma sai suka kafirta bi nisbati al-fi'li ila ghayri Allah tabaraka ta'ala da dangana aiki zuwa wani Allah tabaraka ta'ala wa ahlus sunna su ku ahlus sunnati akhazu bi jabar bi jabarin sabirin sai suka yi riko da wani jabari a dan kankani wato irin ra'ayin wa'ancan jabariyan kadan yaquluna suna cewa inna Allah tabaraka ta'ala akadarana al-kasbi Allah tabaraka ta'ala shine ya sa mana iko akan yin aikin fadana al-kasbu aiki namu ne wallahu yakhluqul amala inda alkasari kuma amma Allah shi ke halittar aikin yayin aikin namu yayin tsororin namu wal arifuna su fa arifai jama'u baina aqidatayil firqatayn ad-dallatayn sai suka hada tsakanin aqidodi na wa'annan jama'o'in guda biyu wannan firkan guda biyu wannan kungiyoyin guda biyu wanda suke batattu fa hata dau sai suka shirya ila sawa'i sirati zuwa tsakiyar tafarki madaidaici fahum fahum haqiqatan la yarawna al-fi'la li ghayri Allah tabaraka ta'ala su arifai a haqiqani ba sa ganin wani aiki ga wani Allah wa hadha laysa bi jabariyatin amma wannan ba jabariya bace ba inda mu a wurin su bal bari dai bil mushahadati wal iyani inda mushahada ne da ganin ijiya la fa'ila fil wujudi illa Allah tabaraka ta'ala babu wani mai yi a cikin samuwa face Allah tabaraka ta'ala wa ba zalika tare da wannan zahiran a zahiri ya takallafuna al'amal salihah suna kallafa ma kansu yin ayyuka wanda suke nagari wa yatanibuna al'amal sayyi'ata suna kauracewa ayyuka wanda suke munana ka annahum khaliquna a'malahum sai ka ce su ne suke halittar ayyukansu fa akhraju natijatan sai suka fitar da wata natija bainal khaslatayn tsakanin wa'annan dabi'o'in guda biyu min baini farsin wa damin akhraju labanan khalisan huwa siratal mustaqim tsakanin tsoka da jini sai suka fitar da wani irin madara khalisan tatacciya huwa siratal mustaqim ita ce tabarki wanda yake madaidaici Allah tabaraka ta'ala nasabar fi taratan ila nafsi Allah tabaraka ta'ala wani lokaci sai aji yana nisabta yana dangana aiki zuwa kansa wa taratan ila gairihi wani lokaci kuma sai ya rika danganta aikin zuwa waninsa kul yatawaffaku malakul maut allazi wukila bikum sai ji Allah tabaraka taala cewa ta fada musu mala'ikan mutuwa shine yake karban ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi da ku Allahu yatawaffal anfusahina mautiya wani wuri kuma sai aka ji Allah na cewa Allah shine ke karban rayuka yayin mutuwarta al-imatatu haqiqatan min Allah tabaraka taala shi ke ta kashewa a haƙiƙa ne daga Allah ne tabaraka ta'ala wa yaisu amara lil malaka bi tanfiz hadha al amr fa bashara al malak fa kana al malaku huwa al mutawaffi kuma ta inda Allah tabaraka ta'ala ya umarni mala'ika ya zartar da wannan aikin mala'ikan sai ya rungumi wannan aikin ya aikata fa kana al malaku huwa al mutawaffi lokacin nan sai mala'ikan ya zama shine ke karɓar rai wal mutawaffi haqiqatan huwa Allah tabaraka wa ta'ala amma mai karbar rai a haqiqani shine Allah tabaraka wa ta'ala wal abdu aidan hakan nan shi ma bawa lamma khalaqahu Allah wa tajalla fi da Allah ya halice shi ya tajalli a cikin shi ja'ala fi quwwatan wa aqlan wa ilman sai Allah sanya ya sanya karhi da hankali da ilimi a cikin shi wa tamyizan da kuma rarrabe a tsakanin ayyuka tsakanin abubuwa yaqdiru ala an yaktasiba amalan sai bawa ya zama yana da iko yayi tsoro wurin wani aiki salihan nagari wa yajtaliba bihi amalan sayyi'an kuma yana iya ya kauracewa kuma da shi dai da wannan kudurar da Allah ya a cikin shi yana iya kaurace ma aiki wanda ke marke wala tabaraka ta'ala huwa al-mutawalli huwa al-mutawalli min khalqi Allah tabaraka ta'ala shine mai jibinta ga halitta baki da hadha huwa siratul mustaqim wannan shine tafarki wanda ke madadici man qala innal fi'la lillahi tabaraka ta'ala faqad sadaqa duk wanda yace aiki duka aiki na Allah ne tabaraka ta'ala to hakika yayi gaskiya wa man asnada al-fi'la ila fa'ilihi majazan duk wanda ko ya dangana aiki zuwa wanda ya aikata aikin nan a majazi fa inna al-qur'ana na tsaka bi misli haza to al-qur'ani ma yayi firci da irin wannan a turiduna an ta'adu man dallallah shin kuna nihin ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne Allah tabaaraka wa ta'ala huwa allazi adalla man man dalla Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya batar da wanda ya bata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man dalla ya da mutu Allah tabbata gare shi yana cewa inna Allah ba'atha shaytana muzayyinan وليس إليه من الإضلال شيء وبعثني داعيا إلى الهدى وليس إلي من الهداية شيء يعني قال صلى الله عليه الله تبارك وتعالى يا أيك شيطان ميك أوا تاوى amman walaysa ilayhi idali shi bai da komi dangance da batarwa shi dai ya kawata mutane batar amma ba shi bai sai batar ba wa ba'asa wa ba'asa ni da'iyan kuma ya aiko ni mai kira irin huda zuwa shari'a wa laysa ilayhi min hidayati shay'un ni ma ba ni da shari'a ba ni da komi na daga shari'a Allah shi na tsika ne mai shari'a waddu law takfuruna kama kafaru sun yi gurin a ce su kuma kun kafirta kamar da suka kafirta man tamanna an yakuna ahadun kafiran fa ka'annahu kafir duk wanda ya gurin wani ya kasance kafiri to kamar shi ma mai gurin wannan ya zama kafiri li'annahu ahabba al-kufra domin ya so kafirci walau li ayi shakhsin ko da ma ga kowane kowane mutum fatakununa sawa'a haka suka zo ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai ku kasance daidai fala tattakhizu minhum awliya kar ku riki majibinta wato masoya daga cikin su tuwalunahum kuna kuna jibintan lamarin su hatta tuhajiru fi sabilillahi har sai kun yi hatta tuhajiru hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun yi hijira a cikin sha'anin Allah ko cikin tafarkin Allah tabaraka ta'ala fahimta wallau fahimta wallau in suka bada bai suka juya wa kamu alama hum alayhi suka tsaya akan abin da suke kan shi na gargana daga kafirci fa khuzuhum to ku rike su bil asri da da ribata da da kamu in kun kama sojin yaki waqtuluhum ku kashe su hay sojatum ko ina kuka same su wala tattakhizu minhum waliyan kar ku riki wani masoyi daga cikin su tuwaluna da za ku rike shi bantan lamarinsa wala nasiran ko ko wani mataimaki tantasiruna bihi da za ku rika neman taimako da shi ala addu'i kuma a samu ku illa allazina
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فلو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaqun sai dai illal ladina yasluna sai dai illal ladina yarja'una sai dai kawai masu neman mafaka ila qaumin zuwa wasu mutane waɗanda bainakum wa bainahum misaqun tsakaninku da su akwai alƙawali ahadun bil amani akwai alƙawali na aminci tsakankaninku lahum gare su كما عهد النبي صلى الله عليه كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن ويمر الأسلمي كما يندم النبي صلى الله عليه وسلم زوجة قريشي يا على قولي دا هلال دن ويمر دن ويمر الأسلمي آه أو الذين جاءوكم كوكو وعند سكا زومكو وكذا حسرت صدورهم حقيقة لو كسن سكا زومكو إلى زنسو سنيو كنتي أن يقاتلوكم دقا su yaƙe ku ma a ƙaumihim tare da mutanensu, au yi ƙatiru ƙaumahum ko ko su yaƙi mutanensu shi ma da suka suka cin nasu sun yi kunci ma'akum su kasance tare da ku ai ana nihin mumsikina an qitalikum su masu kamewa ne daga yaƙanku wa qitaluhum da kuma yaƙansu su mutanen nasu fala tata'arradu ilayhim to wannan kai ku bijiro musu bi akazin da da da kama su wala qatalin ko ko kisan su wa'ansu akwai wanda su wanda ake nihin akwai wanda ake alkawari da su wanda suka zo kafiri ne sai ya fake da wa'ansu wanda kuke kuke alkawari da su su duk wanda ya je wajen su kawai shikenan ya tsira za ku ba za za ku ba shi aminci to in mutum ya je wajen su babu koyi ko ko wa'ansu su su ba su musulunta ba amma ba su ransu bai ba su daɗi ba su haɗe tare da kafirai wanda su ne mutanen su su zo su yage ku kuma har yau ba su tunda ba su musulunta ba ran nasu kuma shi ma bai ba su ba su kasance tare da ku su je su yaki wancan mutanen nasu a to wannan amman wa haza ba amma ba da mansukun wannan da abin da ke bayan shi shafafe ne bi ayata safi da aya ta takobi ita ce mai cewa faktulun shirki na ya sojotumun kawai ku kashe mushrikai da inda kuka same su walau sha Allahu da Allah ya so taslidahum dora su akan ku a taslidahum alaikum dora su dora su akan ku la salladahum alaikum da ya dora su ya ba su iko akan ku bi an yuqawi qulubahum da cewa Allah ya karfafa zukatansu falaqatalukum da in ko da Allah ya karfafa su ya karfafa zukatansu akan su yaje ku da sun yaje ku da sun yaje ku walakin lahu lam yasha sai da Allah bai so haka ba fa halka fi qulubihim ru'ba sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fa ni ta zaluku in suka kaurace muku fa lam yuqatilukum basu yaqe ku ba wa alqu ilaykum salama sai ma suka nemi su su jefa muku zaman lahiya shine asulhu shine suka neme ku da sulhu in qadu suka mika wuya fama ja'ala Allahu lakum alayhi sabila to wannan Allah bai sa muku wani tabarki ba zuwa gare su dariƙa hanya bil akhdi wal qatli da hanya zuwa rika kama su ko ko yakan su ko ku kashe su نعم ستجدون آخرين ستجدون آخرين آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث سكبتموهم أولئك جعلنا لهم عليه وإلى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نعم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ولما ردوا إلى الفتنة عكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويكفوا وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين ذاك ساموا عن سنة دبن يريدون أن يأمنوكم suna so su ba ku aminci bi izharil imani indahum da bayyana imani inda kuma a wurin ku suka zo ku sai su rika bayyana muku su sun bayar gaskiya wa ya amanu qaumahum kuma suna ba mutanen su aminci bi kufri da kafirci izhar jawi ilayhim sai koma wajen mutanen nasu sai su rika nuna musu kuma tare da su suke wa su waye wannan wa hum asadun wa gatafan sune kabila asadu da, da kabila ta gatafan kullama ruddu ila alfitnati ko da lokaci aka maida su ila fitinati zuwa fitina kullama du'u ila shirki amana duk wani lokaci aka kiraye su zuwa shirka shine fitina nan urki sufiya sai su abku a cikin wannan fitinan waqa'u ashadda wuqi sai su abku a cikin wannan shirkan mafi munin mafi tsananin abkuwa mako fa in lam ya'tazilukum bi tarki al bi tarki kitalikum in ba su kaurace muku ba da barin yakanku wa yulqu ilaykum salama su jefa muku aminci zaman lafiya walam yurku ilaikum salama kun basu jefa muku zaman lafiya ma'ana basu yi sulhu da kuma na zaman lafiya wai kufu kun basu kame ba walam yakufu aidiyan basu kafe basu kame hannuwan su ba an kuma daga barin ku fa khuzuhum to ku rike su suma bil asari da ribata waqtuluhum ku kashe su ku yaƙe su haisu saqibtumuhum ko ina ko a ina wajadtumuhum kuka same su wa ulaiku sha Allah da kuma alim sultanan mubina wadancananku wadancananku mun sanya muku iko a kansu wanda yake wato burhanan shine hujja bayyinan mabayyaniya zahiran a zahiri alaƙatihim afsa kisan su wa sabihim da ribata su ligadarihim saboda warware alƙawarin su na'am
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتهرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يزل فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نعم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فتعلوا رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتعليل رقبة وتعليل رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ bai dace ba bai kamata ba ga mumini ya kashe mumini sai dai in akan kuskure ne sababin nuzuli hazir aya sababin dalilin sabka wannan ayan shine anna ayyash ibn rabi'a aka abi jahl min ummi cewa ayyash dan rabi'a dan uwan abu jahl ne ta wajen uwarsa uwarsu guda aslama shi sai musulunta shi ayyash falamma aslama da ya musulunta qalat ummuhu sai mahaifiyar shi tace innaha la tastazillu bi zilli ba za ta inu wata ba da wata inuwa wala ta'kulu wala tashrabu tace ba ta ci ba za ta ci ba ba za ta sha wani abin sha ba hatta yarsha an islami har sai ya dawo daga barin musulunci sai ya bar musulunci fasafara abu jahalin ma alharis sai abu jahal da shi da alharis sahibu sahibu lahu wanda ake ce mai haris abokin shi ne sai suka yi tahiya wa ataya ila ayyash suka zo zuwa wannan ayyash wanda ya musulunta wa qala lahu suka ce mishi nahnu wafaqnaka ala islamika mu muna tare da kai cikin musulunta da kai mun ji ka musulunta ba matsala bane walakin sai dai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi sirati rai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta da sada zumunci ko ba haka bane fa hay su kana rasul ya amuru bi sirati rai tunda ta inda manzo Allah sallallahu yana umarni da sada zumunta fa ta'ala ma'ana tasilu rahima ummik to zo ka zo tare da mu ka je ka sada zumuncin ma'aifiyarka wa natrukuka ala dinika sai mu barka akan addininka fa kabila zalika sai karbo wannan falamma zaba bi da suka tayar shi akazahu wa katafahu sai suka yi dabara suka rike shi suka darme shi suka maida hannayen shi baya suka darme shi wa darabahu abu jahl mi'ata saudin abu jahl ya mai bulala dari wa darabahu sahibu mi'ata saudin abokin abu jahl din shi ma sai mai bulala dari kazalika haka fa qala lil haris sai ce ma wannan abokin Abu Jahl din haza akhi ibnu ibnu ummi darabani wannan Abu Jahl shi dan uwana ne dan uwata ne ya buge ni wa anta lima za tudribu ni da sauti kai ko saboda mi za ka bugo na kamar bulala dari wallahi la alqaka khaliyan illa wa katabtuk shi ayyashi yace wallahi ba zan taba gamuwa da kai ba kana kai kadai sai na sai na kashe ka ba da zalika zahaba al-haris ila madina wa dakhalal islam bayan haka shi wannan haris wanda ya kama abuja na kama wannan ayyashi gula da dari sai ya tafi madina ya hijira kuma shi bayan musulunta wa raja ayyash sai ayyash ya dawo wa laqiyahu fi tariq da suka kama ayyash sai suka da shi makka to da ya samu ya kubuto ya dawo daga makka nan sai ya gama da shi wannan wanda ya kama abuja da suka yi gula da dari a bisa hanya khalin yana shi kadai wala mi alam bi islami shi ayyash bai san ba ashe shi ko wannan ya riga ya musulunta bai san musulunta shi ba fa alahu bi sayfi fa qatalahu ya daga takobi shi kawai ya kashe shi fa ja ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi wa qala lahu yace masa qataltuhu qabla an alama bi islami na kashe shi tun gabanin in san musulmuncin shi ya musulunta ko bai musulunta sani ba wa ba da zalika tabayyana li annahu aslama bayan haka sai ya bayyana gare ni cewa ashe ya musulunta قال تعالى تعالى مدوki sai ce wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan la khata bai dace ba bai kamata ba ga mu'mini ya kashe mu'mini ma yan bagi an yasdura minhu qatl lahu bai kamata a ce ya shi kai wani kisa daga gare shi ba ya zo daga gare shi daga mumini illa khata sai dai akan kuskure muqtiya fi qatl yana mai kuskure a cikin kashi kisan shi wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini akan kuskure kama wa qala ayyash kamar yanda ya abu ga ayyash kin nan fa tahriru raqabatin isku raqabatin to yanta wuyaye mu'minatin na mu'mina wadiyatun musallamatun sannan kuma ya ba da diya abin miƙawa mu'addatun abin miƙawa ila ahli zuwa ahalin shi wadiyatu ita ko diya ma ya dafa wani warasatul maktul ita ce abin da ake baiwa magadan wanda wanda aka kashe illa an ya saddaku sai dai in sun yi sadakanta illa an ya tasaddaku alaihi biha sai in sun mai sadakan diyan bi an yi afu an hada cewa sun yaye masa wa bayyanati sunna sunna ma gidan sunna ta bayyana bi anna diyata mi'atu iblis cewa ita diyan nan raqumi 100 ne raqumin 100 shi ma 20 bintu mukhadin 20 daga cikin 100 yar yar mai nakuda ce ake badawa yar mai nakuda shine ita ce taguwar da ta cika shekara daya ta shiga cikin shekara ta biyu to al'ada uwarta wannan tana nakuda a lokacin wa 20 bintu labuyin da kuma yar mai ban nono guda ashirin ita ko ita ce wadda ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku ita ba al'ada uwarta a lokacin da tana shayarwa shi za ki ce mata bintu bintu labuyin wa shiruna banu labuyin da kuma ƴaƴayen masu ban nono guda ashirin kuma maza kenan wa shiruna hikkatun da hikka guda ashirin ita ma ita ita ce wadda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu wa ishiruna jaz'atun jaz'atan da kuma jaz'a guda ishirin tuturna ita ko ita ce wadda ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar wa anna ala aqilatil qatili fi salati sinina kuma sai ita wannan biyan wannan tana tuna akan aqila ne na wanda ya kashe wanda ya kashe aqila shine makusantan shi na wajen uba su ne akila to su ne za su tattaruwa su ba da wannan biyan fi salatu sinina cikin dele na shekara uku cikin shekara uku za su haɗa wannan biyan su ba da su fa in kana al maqtulu in shi wanda aka kasance kasance wanda aka kashe shi ya kasance min qaumin aduwwil lakum daga mutane wanda suke makiyanku ne kafirai wa huwa mu'minu shi ko mumini ne shi wanda aka kashe mumini ne amma mutanen shi kafirai ne fa tarihu raqabati mumina nan kawai abin da za a yi sai a yanta wuyaye na mumina ala qatilihi absa wanda ya kashe shi shine zai zai zai bada kafaratan kawai kafara shi ya yanta wuyaye amma wala diyata babu diya saboda diya wanda za a ba kafirai ne to kun dauki duke ku ku ba kafirai su yi kari ku zo su yake ku a kawai dai akwai kafara amma babu diya wa in kana al-maqtulu min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in ko wanda aka kashin ya kasance daga yana daga cikin wasu mutane wanda tsakankanin ku da su akwai alƙawali ahadu akwai alƙawali ka ahli zimmati tamkar ma wato kafira cewa kafiran amana ahli zimmati fadiyatun musallamatun ila ahlihi to wa'annan za a iya ba da diya abin miƙawa zuwa ahalin shi wahiya sulusu diyatul mumin amma anan ita sulusun diya ta mumini ake badawa in kana yahudiyan in ya kasance ba yahude ne au nasaraniyan koko ba nasare ne sulusun diya duk diya wanda ake ba mumini wanda aka kashe to in ba yahude ne koko ba nasare ne aka kashe sai a kasa diyan nan uku a bada kaso daya wa sulusa ushriha in kana majusiyan in ko ba ma guje amma mutanen kuna alkawari da su kafaran amana aka ce mashi musulmi ya je ya kashe ɗaya daga cikinsu to lokacin yanzu shi ba ana ba da diya amma ba dukan diyar ba ba sulusi ba sulusa ushriha sai a kasa diya raƙumi ɗari nan a kasa shi goma ta kuma sun koma raƙumi goma ko to sai a nan su ma a kasa su uku a ba da kaso biyu na ukun wannan shi ne abin da za a bada in kana majusi in ya kasance ba ma gushin wa tarihu raqabatin mu'mina ala qatili sannan a a ‘yanta wuyaye na mumina a kan wanda ya kashe shi, shi wanda ya kashe yana a kan shi dole, bancin an ba da diyan sai ya ‘yanta dai wuyaye na mumina a matsayin kafara. Faman lam ya jid, wanda faman lam ya jid rakabata, wanda bai samu wuyaye ba wanda zai ‘yanta, bi an faƙada ha da cewa ya rasa ta wa ma ya suluha, wa ma ya suluha bi, ko ya rasa abin da zai sayi wannan baiwan da shi. Ba su ya mu shahare ne mutu ta To lokacin nan maimakon kafara na na ‘yanta wuyaye sai ya yi kafara ta azumi na wata biyu masu bibiyan juna, alai kafaratun a kan shi yana a matsayin kafara, wala mai zukuri Allah tabarku ta'ala linti ƙara ila ta'ami, amma a nan Allah tabarku ta'ala bai ambaci cirata ba daga zuwa daga azumi na wata biyu zuwa a ciyarwa. ta miskinai sattin kamar yadda kamar yadda yake a cikin ka zihari a cikin kafara ta zihari wanda yake ce mutum duk wanda ya ce matar shi ko in ya in ya sadu da ita kamar ya sadu da bayan mahaifiyar shi ko irin wannan magana wanda ya wannan to shine sai yayi kafara ko yan tamumina kamar da zo cikin suratul mujadala to wannan ai shi ta an bashi dama ko ya ce da miskinai sattin to a nan wurin Allah tabaraka taala bai kawo wannan ciratan ba zuwa ciyar da miskini sau sittin a ko dai ka yanta baiwa ko kai azumi na wata biyu ne masu bibiyan juna wa biyu a kada shafi'i fi a sahi kaulai da shi ne imamu shafi ya riko a cikin ɗayan ingantaccen maganganunsa guda biyu na karautu da gari shi taubatan min Allah wannan shine tuba wanda mutum zai yi Allah ya karba min Allah daga Allah kamar wata tuba ce wanda Allah ya kawo bayan shi yanda za su yi sitar daga cikin wannan ma'azabi wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne bi khalqi da halittarsa hakiman gwani ne fi ma dabbaru cikin abin da yake jujuya shi ga halittar nasa fa kana man qatala khata'an afa alayhi ta'rif raqabatin sai kasance duk wanda ya kisa a kuskure to yana akan shi ya yanta ba ya yanta wuyaye fa in lam yajir fa siyamu shahrayn mutatabi'ain in bai samu baiwa ko wuyayen da zai yanta ba na mumina to yana kan shi azumi na watanni guda biyu masu bibiyan juna wa kazalika al-kafaratul haqiqiyya shau yace hakan nan kafara ta haqiqa wa hiya an yuharrira al-abdu nafsahu shine bawa ya yantar da kansa mimma si wallahi daga abinda ba Allah ba tabaraka ta'ala wa illa in ko ba haka ba fayulazima tarka ta'ami wa sharabi to mutun ya lazumci barin ci da barin sha ويزهد في الدنيا يجوج دنيا وشهواتها ده شهوينتا حتى يجد طهارة من الله تبارك وتعالى حتى يسام تركي دغ الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا wanda ko ya kashe mumini da gangan faje za uhu jahannam to wannan sakamakon shine jahannam hazil aya wannan aya nazalat fi maqis bin sababa ta sauka ne akan wanda ake ce mai maqis dan sababa مقيس شي مقيس كنا أسلم يا مسلمتا وكان مع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه يا كسن yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tare da shi akwai dan uwan shi fa kutila akuhu sai aka kashe dan uwan shi shi bani najar a cikin kabila ta banu najar fa shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo koken wannan wajen manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi fa arsalahu rasul sallallahu alaihi wasallam ma sahibin lahu yuqal lahu ayyab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi tare da sahabin shi da tare da wani sahabi nashi da ake kiran shi ayyab sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ila banin najar sai ya tafi zuwa banin najar wa qala yace musu yaqulu lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in alimtu min qatila akhi hadha hadha ar-rajul famakkinuhu minhu wa illam ta'lamu qatilahu fajma'u lahu diyata diyata akhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku in kun san wanda yake shi ya kashe dan uwan wannan mutumin to ku makkana shi ku bashi dama akan shi shi ma ya yi kitasi kenan a kashe shi in ko ba ku san wanda ya kashe shi ba to ku tattara mai biya ta dan uwan shi ku bashi fa qalu sam'an wa ta'atan kabila ta banu najasa suka ce mun ji mun bi ma ma alimna qatila ba mu san wanda ya kashe shi ba walakin hazi biya sai dai yanzu wannan gadiyan nan fa jama'u mi'ata mi'atin sai suka hada raƙumi 100 wa sallamu ali sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka mika wata ga sahabi manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi fa sallama ali maqis shi ko sai ya mika ta ga wannan maqis wanda aka kashe dan uwan shi faraki ba na kasar sai ya hawo wata taguwa wa saqal ibla ya kora wannan raƙumin falamma qaruba miyal madina waswasa lahu shaytan da ya kusanto ya kusa ya zo madina sai shaytan ya mai waswasi qala sai ce mishi ta'khudhu hadha al-mala sabbatan alayka wa ara yanzu kawai sai ka ɗauki wannan dukiya wannan aiwa kama wani zagi ne aka ma kama wani abin aibu ne ai wani aibu ne gari ka sai kawai ka ɗauki dukiya shi kenan an kashe ma ɗan uwan kawai shi kenan kutila akuka an kashe ɗan uwanka halla ka tarta sahi baka haza miye me zai hana ka kashe wannan abokin naka wannan wani mutumin nasu badala akika maimakon ɗan uwanka wa takunu ibnu ibnu mu'addatu laka riban sai kuma wannan raƙuma wanda aka baka su kasance kawai riba ne gare ka kawai sai wannan hudu bata shidan fa zaraba bi sayfi sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya daki sahabu manzo sallallahu alaihi wasallam da takobin shi allazi ma'ahu wanda yake tare da shi wannan sahabu wa qatalahu ya kashe shi ya kashe shi wa saqal ibla ya kora wannan raƙuma wa raja ila ila makka warta da sai koma makka yana mai ridda wa an shara shigran sai shi kuma wata wata waka yake ya kulu cikin waka yana cewa innahu qutila aku wai an kashe dan uwansa wa annahu qatala hadha al-fihri shi ko ya kashe ya kashe wannan basiran allazi arsalahu ar-rasul sallallahu wanda manzo Allah sallallahu ya aiko shi ma abu tare da shi wa rabiha mi'atan min al-ibli ya ci ribar raqumi 100 wa raja'a ila ibadati al-asnam ya koma bautar gumaka wa hadha ar-rajulu wannan mutum huwa allazi istasnahu rasul sallallahu alaihi wasallam ya fata shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace shi ranar fatahu fatahu makka yace bi an iza wa bi an iza wujida muta'alliqan bi astan ka'abati falyuqtal hunalika maza su ne cewa wannan shi ne wannan ai ma kowa mutane sauki duk wanda shiga madakin Allah shi shikenan ya tsira wanda ya shiga gidan shi ya tsira wanda shiga gidan Abu Sufyan ya tsira yace amma shi wannan ba shiga Ka'aba ba ko da an same shi yana marallake da labulan Ka'aba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi fa kutila huwa muta'alliqun bi astar kamar sai ko aka same shi ya marallake ga labulan Ka'aba lokacin fatawa maka aka same ya marallake na ya marallake an ba su wasiya su gama da shi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan da an yaqsu da qatalahu da da gangan ya ne kashe shi kawai fa jazaohu jahannamu wannan sakamakon shi shine jahannama khalidan fiha yana mai dawama a cikin ta wa ghadiba wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi masa hushi shine azaba wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi abadahu bi rahmati Allah ya nisantar da shi ga rahmashi wa adalahu azaban azima Allah yayi mai tattalin azaba mai girma finnari a cikin wuta man istahalla qatala muslimi wanda ya halitta wanda ya halitta kashe musulmi wa qatalahu kuma ya kashe shi فهذا جزاؤه wannan sakamakon shi hatta nafsahu wai ko da mutum kanshi ne ya kashe idza qatala nafsahu in mutum ya kashe kanshi fa huwa dakhilu fi hadha alwa'id to yana cikin wannan narkon na azaba wannan alƙawarin azaba mutum yana cikin shi qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutum Allah ta bata gare shi yace man qatala musliman duk wanda ya kashe musulmi au aana qatilan ko ko ya taimaki mai kisan walau bi nisfi kalimatin ko da da rabin da rabin kalima ne uk kamar uku tulle ka kashe ko in yace uk kashe mutum kawai ya fahimta a kashe ake ni ya kashe wajabat alaihi naru to huta ta wajaba a kan shi wa qala ma ma'anahu ya fara cikin abinda ma'anar shi yake cewa lawi sama ahlus samawati sab'i wa ahlul ardina sab'i ala qatl muslimin wahidin da akladahum Allahu jami'an la'akhaladahum an-nar jami'an da ma'abuta mutanen sammai bakwai gaba daya da waɗanda suke ma'abuta kasai guda bakwai gaba daya suka haɗu a bisa kashe musulmi guda ɗaya da Allah ya dawwamar da su a cikin wuta baki ɗaya wa haza cewa ce wannan yi wa arifu ƙaunahu fi tauba yana mu'arada kama yana hannun riga da faɗa Allah tabaraka ta'ala a cikin tauba a rangance da tuba da yake cewa illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki nagari to wannan fa mazhabu ahlus sunna matahiya ta ahlus sunna anna tawbata maqbulatan qatan cewa ita tuba abin karba ce a yanke wa anna tawbata tajubbu ma qablaha ko ita tuba tana yanke abin da yake zuwa gabaninta tana sa ana yahi abin da yake zuwa gabaninta wa huwa sahihi wannan kuma ita ce magana ingantacciya ma ma'ana fajza'u jahannam shi wace me ma'anan sakamakon shi shine jahannama fajza'uhu in juziya sakamakon shi in aka saka in aka ce za a sakayya kullu man qatala musliman dukan wanda ya kashe musulmi walau kana al-mar'u wa qatil qatil nafsihi ko da shi mutum ya kasance mai kashe kanshi shi ya kashe kanshi da kanshi fa jaza'u inda Allah sakamakon shi a wurin Allah in juziya in ha aka mai sakamakon ko jahannama shine jahannama walakin sai dai in sha Allah in Allah ya so lam yujazihi bai mai sakamako ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to shi Allah baya yayewa a hada bautar shi da wani amman yana yaye abin da ke koma bayan wannan ga wanda ya so hatta alqatl hamma kisa sai Allah ya so shikenan sai ya yaye ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فلا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغالب كثيرا كذلك كنتم من قول فمن الله عليكم وتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا كون كبار gaskiya idza darabtum fi sabilillahi in kai tafiya a cikin doka kalmar Allah fa tabayyanu to ku nemi bayani sababin nuzul hadhihi aya dalilin sabka wannan ayan anna rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi sariyat shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata rinduna fihim usama ibn zaid cikin su akwai usama dan zaid hibba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu hibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake mai taki yana ce mai masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila bani sulaim zuwa bani sulaim wa fihim rajulun yuqalu lahu mirdas ibn nahik cikin su akwai mirdas dan nahi ko nuhaik wa sani wa kad dakhala fil islam shi wannan mirdas ya riga ya shiga musulunci wa lam yadkhul fil islam min qaumihi illa huwa amma cikin mutane shi ba wanda ya musulunta sai shi kadai falamma ja al jaysh da rundunan nan ta zo ya shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rundunan nan ta baki sallallahu alaihi wasallam da suka zo farral kufaru jami'an kafirai sai suka gudu baki ɗayan su wa baqiya huwa shi ko sai ya tsaya mu'tamidan ala islami yana mai dogara a bisa musulmi ta shi tunda shi ya san shi musulmi ne gurin zai yan uwan shi ne musulmi suka falamma da nauminu da suka kusanto shi tare kudu sai ya zamo yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum yana hudu haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah assalamu alaikum haka yake da musu liyarifu annahu muslimun dan su san cewa shi musulmi ne fa'ani da ilai Usama ibn Zaid bi sayfihi fa qatalahu sai kawai Usama dan Zaid ya gangance shi da takobin shi ya kashe shi wata kama inda hum yana ganin ya kora abin da ke wajen shi ke wurin shi na daga bisa shi fa nazarat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sabka ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum ya ku annaku ku ba da gaskiya idza darabtum in safartum lil jihadi kuka ta balaguro domin jihadi fi sabilillahi a cikin doka kalmar Allah ba ta bayyanu to ku ne ku rika neman bayani wala takutu wala taqulu liman alqa ilaykum salama kar ku hada ma wanda yake ya aiko muku da sallama ko ko ai kai kalimatu shahada ko ko ya hada muku kalmar shahada au kana yaqulu assalamu alaikum ko ko ya kasance yana ce muku assalamu alaikum lasta mu'minan kar ku ce mai wannan ba mu'mini kai ba mu'mini bane wannan ma ko ta hada taqiyatan lilafsika ko ka ka hado wannan dan ka kare kanka ne fataktuluhu sai ku kashe shi ka ku yaka tabtaguna ardal hayatid dunya tabtaguna tatlubuna bizalika kuna nema da wannan ne ardal hayatid dunya wani wata haja wani kayan duniya na wani kayan rayuwar duniya mata uwa shine kayanta ita rayuwar duniya ne daga ganimati na daga ganima to ai fa inda Allah maganimu kasira ganimomi masu yawa sun tabbata a wurin Allah a tugunikum an qatil misli wanda suke wadatar da ku daga kashe misali kazalika kuntum min qablu kar ku mantawa kuma haka nan ku kasance gabanin haka wa antum ma kuntum illa kufar kuma ai ba ku kasance wani abu ba sai kafirai walamma qultum la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuka faɗi kalmar shahada kuka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam asamtum dima'akum kuka kare jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku bi mujarradi qawlikum kalimatu shahada da matsiriyan ta faɗan ku kalmar shahadar nan kuma abin da kuka yake ne kuka tsira kuka zama musulmi to dan me yasa an wani mutum ya hawo wannan za ku ce ƙarya yake ku kashe shi faman Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa bil ijtihadi bil imani da shahara da imani wal istiqamati da istiqama shine daidaituwa akan tabarki madaidaici fa tabayyan ku rika neman bayani an tabturu mu'minan kar ku je ku kashe mu'mini inna Allah kana bima ta'maluna khabira ku sani cewa Allah ya kasance dangance da abin da kuke aikatawa masani ne fa yujazikum bi sai saka muku da shi falamma ja usamatu da usama yazo قال له الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi taqtulu rajulan yaqulu la ilaha illa Allah yanzu kai zaka kashe mutum wanda ke cewa la ilaha illa Allah qala sai yace inna ma qala ha khawfan min suyufina faqat ya hode ta ne kawai dan saboda tsoron takubban mu kawai inji Usama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halla shaqaqta qalbahu shin me ya hana ka tsaga zuciyar shi halla shaqaqta qalbahu fa ta'lama hal huwa haqqun am la shin ka tsaga zuciyar shi ka gani abin da ya waɗin gaskiya ne ko ko ba a'a qala sai ce istaghfir li ya rasulullah yace ya maki ama ki Allah ka nema mana gafara a sallallahu alaihi wa sallam sai da mutum Allah sabata gare ka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma nafa'alu bi la ilaha illa Allah to yaya za mu aikatawa da la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya faɗi ma nafa'alu bi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah يا يزامي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله شزاك كششينا شوى لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أسامة سي أسامة يتي فما زال يكررها بيغوشي بمن زال سلم ينا ميمي تونا مغني حتى وددت أني ما دخلت الإسلام قبل تلك الساعة حتى يقول إن أتي ما بيشيغا مسلمتي بغبان وانا لوكتن فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله سنن daga baya a ce sai bayan wani lokacin ma ne nace la ilaha illallah muhammadu rasulullah na shiga musulunci fa afa anhu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallam daga baya ya yafe masa li anna sahaba mujtahidun kulluhum domin su sahabbai baki ɗayan su mujtahidai ne ijtihadi ne suke shigo man ijtihada minhum fa asaba falahu ajrani duk wanda ya ijtihadi ya dace daga cikin su to yana da lada guda biyu wa man ijtihada minhum fa akhta'a falahu ajrun wahid duk wanda ya ijtihadi yayi kuskure daga cikin su to yana da lada guda daya wa usama haza shi ko usama wannan ijtihadu minhu haza ijtihadu minhu wannan ijtihadi daga gare shi walakin sai dai akhta yayi kuskure fi ijtihadi a cikin cikin ijtihadin da yi walaula annahu mujtahid ba dan cewa shi mujtahidi bane ba akhta yayi kuskure walahu ajrun kuma yana da lada guda ɗaya laƙatalahu rasulu sallallahu alaihi wasallam kisasa da manzo Allah sallallahu alaihi shi ma ya kashe shi akan kisasi tunda ya kashe musulmi walakin sai dai afa anu yayi masa rangwame ya yafe masa li'annahu mushahidun domin shi mujtahidi na'am naga lokaci ya yayi sai mu la yasir qa'iduna Allah ya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه تقضي من دان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين